أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجرنا منها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai girma da kuka mai ikon dukan komi wanda da kaddara shi da ikon shi kama a wannan rana ta Laraba wanda ya daidai da uku ga watan Zulhijja dai daga cikin watanni guda hudu masu alfarma kuma watannin aikin hajji yanzu ka alhazai suna makka suna tattaya wasu sun tahi tuntuni wasu kuma suna hanya wasu ma yanzu haka wasu suna cikin jirgi muna roƙon Allah Allah ya kai su lafiya ya mai su gida lafiya ya sa a ƙare aikin hajji lafiya manzo Allah ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajji mabrur kubatacciya ko karbabbiya ba ta da sakamako sai aljanna ya Allah ka karɓi ayyukanmu muna tawassuli da wannan watan da wannan kwanakin guda goma da muke ciki Allah ka gafarta mana zunuban kuma Allah ka karba mana ayyukan mu na alkhairi ka gafarta mana ka gafarta mana iyayen mu da iyayen iyayen da malaman mu da malaman malaman duk wanda ke neman mu da sharri ya Allah muna tawassuli da wannan sunaye da wannan kwanaki masu albarka da sunayen ka mafiya kyawu Allah ka mana maganin shi duk wanda ke neman kasan mu da sharri kuma kasan Niger da sharri da mutanen kasan Niger da sharri Allah ka mai bace da sharrin shi duk wanda ke nihin mutanen Nijar da kaidi da makirci ya Allah kamar mishi da makircin shi insha Allah za mu tashi aya ta 79 wal allazina yalmizuna al mutawwi'ina min al mu'minina fi sadaqat a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المطوئين har yanzu dai ba mu gushe ba muna gayin sifofin munafikan Allah sai Allah ce su wannan munafikan allazina yalmizuna almutawwi'ina yana daga cikin siffar su mafi muni su ne wanda suke aibanta masu sadaka tatawwa'i idan an ce tatawwa'i sadakar da ba wajibi ba ciyarwar da ba wajibi ba kamar sadaka ta yau da gobe wadda ba zakka ba to idan Allah manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wataala shi yayi umarni da a kawo sadaka wani zai kawo gwalgwadon halin shi mai karhi ya kawo dukiya da yawa tunda kamar yadda ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yace wannan ayat wani ja'a Abdurrahman bin Auf lokacin da manzo Allah bayani akan sadaka Abdurrahman bin Auf ya zo da bi 40 uqiya uqiya 40 uqiya 40 kudi ne ho masu yawa kamar a ce yanzu miliyoyi ne kun gane ko min zahabin na zinariya ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi waja arjul min al-ansar bi sa'in min ta'am sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo da sa'i na abinci qala ba'dul munafiqin sai wani sashe daga cikin munafikai suka ce wallahi ma ja abdurrahman bin auf illa riya'an ai abdurrahman bai zo da wannan dukiya mai yawa ba sai dan riya kasan su munafikan Allah ba wanda ya kubuta daga sharrin su ba wanda ya kubuta daga sharrin su kowane ne kai sai sun ma sharri baka huta baka huta ba za ka wannan ba za ka kubuta daga sharrin su in kai mai yawa su ce kai riya in kai kada su ce Allah ya wadata daga abin to da Abdurrahman ya zo da dukiya mai yawa ya bada sai suka ce ai riyayi sannan kuma da wannan mutunan daga cikin mutanen Madina ya zo da sa'i sai suka ce ai Allah ya wadata daga wannan Allah za ka ba wannan sa'i guda mi zai da wannan sai suna aibanta waɗanda suke sarƙata ɗawa'i to shine Allah ke ba mu labarinsu fi sadaqata a cikin sadakoki sai Allah ce wallabina la yajiduna illa juhudahum da wanda basu samu ba sai abin da suke ta'atahu idan an ce juhud ai taqa ba abin da suka samu sai gwalgwadon abin da suka mallaka tunda shi wanda ya zo da sa'i iya abin da ya mallaka kenan amun bai kubuta ba daga sharrinsu sai suka aibanta shi Allah ce illa juhudahum fa yaskharuna minhum sai suna izgili ga waɗannan talakawan sakhira Allahu minhum sai Allah subhanahu ta'ala mayar musu da sakamakon izgilin da suke yi a ranar tashin kiyama za su za su ga illa wannan izgilin da suke yi walahum azabun ali sannan kuma gare su akwai azaba mai ni akwai azaba mai radadi da haka aibanta mummunai aibanta mutanen kirki siffofi ne na munafukai ka rinka aibanta mutunan kirki kana kushe mutunan kirki siffofi ne na munafikan Allah yana daga cikin siffon munafikai su munafikai wa za ka zamana tsawon lokaci kana aikin alheri duk wannan aikin alheri da kake idan kai kuskure ne duk wancan aikin alheri sai a manta shi gaba ɗaya aikin alherin ka sai su manta wannan kuskuren naka ɗaya za su yaɗawa to ina adalci anan ai babu adalci in gaskiya ne ai suka ce ai wani yayi kaza ai mutumin kirki ne a'a yanzu ai tuntuban halci ne ai kuskure ne amun ba za su yada ba alkhairin shi wannan kuskuren za a dauka ai ta yadawa wannan kenan wannan duk sufofin munafikan Allah ne Allah ce istaghfir istaghfir lahum shin ka neman musu gafara aw la tastaghfir lahum ko baka neman musu gafara ba in tastaghfir lahum 70 marra Allah ce da za ka neman musu gafara su 70 falan ya gafira Allah lahu Allah ba zai gafarta musu ba manzo Allah ce da ya san in zai kara su ga saba'in za a karba da ya kara amma wai mubalaga ce an kai laraba suna da wani karin magana idan sun ce bakwai so goma suna nihin ba adadi ba suna nihin saba'in kadai ba a'a saba'in so ba adadi ba ana nihin saba'in kadai ba tunda manzo Allah ce da ya san zai in ya ƙara saba ga saba'in za a karɓi gafararsu sai manzo Allah ce da ya ƙara ana nihin da za ka karɓi neman musu gafara su ba adadi saba'in bayan saba'in kenan ba za a karɓa musu ba shi ne falon ya gafira Allah lahun Allah ba zai gafarta musu ba saboda mi su mutane ne wanda zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi saboda sun kafirce mu Allah sun kafirce mu manzon Allah shi yasa ba za a gafarta musu ba Allah ce wallahu la yahdi alqawmal fasiqina dan haka Allah subhanahu ta'ala baya shiryar da mutane fasikai ai baya shiryar da su ga daidai baya yi musu gaman katar Allah kare mu daga siffin munafikai aya ta gaba sai Allah ce mu فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون الله تفرح المخلفون بمقعدهم المخلفون wanda suka zamna gida daga cikin munafikai ba su ta yakin tabuka ba ai bi maq'adihim suna farin ciki saboda mai zaman da suka yi gida suka bar manzo Allah ya huta ai ba'da khilafar rasulullah ai khilafar rasul ai ba'da khuruji bayan manzo Allah ya fita yakin tabuka su sai suka zauna gida suka ki tahiya suke farin ciki da haka ai kaga ba karamin illa bace manzo Allah ya tafi wurin yaki kai kana jin daɗi wani irin mutum ne wannan ai babu alkhairi a cikin irin wannan mutanen ka zama na gida manzo Allah ka bar manzo Allah ta yaki kai ka zama na gida tare da mata da yara da tsofi da mara lafiya kuma ka rinka jin daɗi wa karihu kuma yana daga cikin siffar su wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim sun ki suna kyama su yi jihadi da dukiyarsu da kawunan su fi sabilillah a cikin hanyar Allah da haka munafikan Allah ba sa son ciye da dukiya ba sa son su ciye da dukiyarsu a cikin addinin Allah ya ci gaba suna kyama wa qalu suke ce ma ƴan uwansu ire-iren su la tanfiru fil harri kakku fita a cikin tsananin zahi kun san yakin tabuka ayin shi ne a lokacin tsananin zahi kuma a lokacin da 'ya'yan itace sun dab da nuna kakar dabino ta kusa kakar 'ya'yan itace ta kusa kamar yanzu a ce mangoro na shirin nuna kuma ga jardan kinka ta kana da jardan babba kuma ga shi mangoro na shirin nuna kuma ga shi an ce a ta jihadi kuma ga shi ga innuwa mai daɗi duk allah ya jarabe su a ga wai imanin ka kahita ko ko wannan innuwa za ka biye ma ko ko wannan jardan kinka za ka biye ma suke ce ma'yan uwansu latan firu fil har kakku hita a cikin tsananin zahi haka munafikai suke cewa ka san mun karanta cewa su munafikai kullum suna umarni ne da mi da munkari amma suna hali daga mu daga kyautawa suke cewa latan firu fil har kakku fita a cikin tsananin zahin nan sai Allah mai da musu martani kul naru jahannama ashaddu harra ka ce musu wata jahannam ita ce mai tsananin zahi idan an kwatanta da ta lahira tunda iya tsananin zahi degree nawa ne ƙarshe ina tambaye ku turawa da Allah zahi iyake zahi bakin shi degree nawa ne zahin zahin rana daga degree nawa ne a bai wace samsun ko iya tsanani ba to da Allah manzo Allah ta wannan wutar jahannam wutar jahannam ta ganewa kashi ɗaya ce a cikin 70 ta lahira ba sai da an ka kasa ta siyo 70 an ka ɗin kashi da an ka bamu to wutan lahira da kuka ganewa kashi saba'in ce a cikin ta lahira to kuna cewa wai ka a fita a cikin tsananin zahi kun manta da wata jahannama kun manta da da zahin wata jahannama Allah ce kun ka ce musu naru jahannama ashaddu harra wuta jahannam ita ta tsanani law kanu yafqahuna da ku masu da kun kasance kuna fahimta al'amarin ubangiji Allah ce falyada haku kalilan ku yi dariya kaɗan a nan duniya amun waliya ba ku kasira ku yi kuka mai yawa ya za a mai makanu ya kasibu wannan sakamako ne da abin da kuke aikata na gun aiki malam suka ce wannan insha'a ne amma ana nihin alkhabar an ka ce falyada haku kalilan bi ma'ana za su yi kuka mai yawa za su yi mi kuka kaɗan ko a za su yi dariya kaɗan amma ba za su yi kuka ne mai yawa ran tashin kiyama za su yi kukan da bai karewa shi ne allah ke cewa faliyaba haku kalila ku yi dariya kaɗan a nan duniya amma ran tashin kiyama waliyaba ku kafira za ku yi kuka mai yawan kukan da bai karewa ranar tashin kiyama kenan nan duniya ku dare ku yi kaɗan ce tunda duniya ya kaɗan ce mai karewa ce duk irin jin daɗin da za ku dai kaɗan da ne duk irin dare da za ku dai kaɗan da ce amma akwai kukan da yana nan gaban ku bai wazar ƙare ba kukan ranar tashin kiyama kukan da za ku yi a cikin wutar jahannama Allah kare mu Allah ce jaza'an bima kanu yaksibun wannan fa sakamako ne da irin mugu aiki da kuke aikatawa Allah kare mu daga sifofin munafikai aya ta gaba sai Allah ce فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون sai Allah ya ce ولا تعجبك أموالهم وأولادهم me yasa إنما يريد الله أن يؤذبهم بها في الدنيا saboda me وتزهق أنفسهم وهم كافرون Allah ce fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum idan Allah ya maido ka gida daga yakin tabuka kenan ila ta'ifatin minhum zuwa ga wani jama'a wani bangare daga cikin su munafikai Allah ce fasta'adhanu ka lil khuruj sai suka nemi ka fita da su a wani yakin to Allah ce fa qul ka ce musu lan takhruju ma'i abadan ba za ku hita tare da ni yaki ba har abada kaga an kore musu mi subantaka an kore musu sahabbantaka tunda sa- munafikai ba sahabbai bane su munafikai ba sa ba ta- ba a cewa sahabban manzo Allah ne ba ta- ba su tare da sahabbai tunda ce tunda Allah ce falan takhruju ma iya abadan ka ce musu ba za ku fita tare da ni ba har abada haka ga ba karamin illa bace manzo Allah ya ce ba kai ba shi ai ka tabe kai asara kuma walan tuqatilu ma iya aduwa ba za ku yaƙi makiya ba tare da ni bi ma'ana an kore musu an kore musu sohb- sohbantaka an kore musu cewa ba za su yi jihadi ba ma tare da manzo Allah saboda mi innakum raditum bil qu'ud ku kun yarda da zama tun a farko kun ki fita yakin tabuka kuna da hali kuna da iko ku je yakin sai kuka kasalance sai kuka kiya saboda innakum raditum bil qu'ud kun yarda da zama tun a farko kun zaɓi ku zama na gida tare da mata da yare kankana awwala marra a karan farko faqa'udu ma'al khalifi saboda haka ku zamna tare da mazamuna gida mata da tsofi da yare kankana da mara lafiya shine faqa'udu ma'al qa'idin inji Allah ku zamna tare da mazamunan gida sune mata da tsofi da yare kankana da guragu da da makafi wannan sune an kama uzuri na fita yaki kaga wannan ayar nuna mana cewa wallahi idan Allah ya fahimtar da kai gaskiya kai kokarin aikata gaskiya tun da bi tun a harko kai koda koda ba kai aiki da gaskiya ba kuma kaka yi mi kaka kita kaka kawo mata cikas a wurin karba koda ba kai aiki da ita ba to kaka kuskura ka nuna kiyayya akan ta tunda Allah subhanahu wataala nuna mana cewa yahudawa falan ma zagu azagha Allahu qulubahum lokacin da suka karkace akan gaskiya sai Allah ya karkatar da zukatansu saboda me sun zabi batan tun daga farko Allah kare mu sai Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kakkai sallah akan wani ɗaya daga cikin su da ya mutu har abada wala taqum ala qabrihi kuma kakka tsaye akan kabarin shi dan mishi addu'a saboda mi innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda sun kafirce ma Allah sun kafirce ma manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kuma wa matu wa hum fasiquna sun mutu na- suna fasikai bi ma'ana suna kafirai wannan aya ta sabka anan akan Abdullah bin Ubay bin Salul shugaban munafikan duniya kun gane ko lokacin da ya mutu manzo Allah ya mushi sallah to bayan ya mashi sallah ba a jima ba sai Allah saukar da mi da wannan aya cewa yanzu kakka kuskura kai sallah akan wani ɗaya daga cikin su akan munafika kenan duk mutumin da ya mutu da ba- akan babban munafici Allah cika masa sallah saboda ita sallah gawo mece ce mece ce addu'a ce ita kan kanta sallah gawo addu'a ce to shi kafiri in ya mutu ba a mushi ne ba mashi addu'a kuma ba a neman mashi gafara ko babanka ne ko mahaifiyarka ce in ta mutu kafira ba kai ba mata addu'a ko babanka in ya mutu kafiri ba kai ba mashi sallah ba kai ba mashi ba mashi abdu- ba mashi addu'a to saboda ita sallah gawa addu'a ce da neman gafara to ba a musu su kafirai ba a musu sallah gawa kuma ba a musu addu'a Allah musu gafara da haka manzo Allah ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ce manzo Allah wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kakkai sallah akan wani ɗaya daga cikin su su munafikai kenan da suka mutu har abada akan kafirci wala taqum ala qabrihi kuma kakkai akan kabarin shi domin yi mishi addu'a saboda mi innahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce ma Allah sun kafirce manzo Allah sai da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna fasikai wannan yana nuna mana cewa ashe in ana in bayan an- an binne mamaci mutum zamana ake amshi addu'a ko tsaye tsaye ake mishi addu'a kenan wannan a taru na mana cewa a tsaye ake tsayawa kowa ya mamma mace mi addu'a to ina magana ku karanta qul huwallahu ahad kaza alam nasra da iza jaa haka ake yi manzo Allah cewa istaghfir li akhikum was'alu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'alu manzo Allah ce ku neman ma dan uwanku gafara ku neman mishi tabbata halshe yanzu fa za a mishi tambaya manzo Allah ku karanta kaza yace a karanta kullu halau kaza yace a karanta kaza ya yace istaghfiru li akhikum yace istaghfiru qabl jawab wannan qabl talab ne ku neman ma dan uwanku gafara kenan was'alu lahu tathbita ku neman mishi tabbata halshe idan an tambaye shi ya bada amsa yanzu ka fa za a mishi tambaya manzo Allah ce gwalgwadon yadda za a tsayawa a kan kabarin mutum a mashi addu'a gwalgwadon yadda za a soke raƙumi a raba mi a raba namu mu ɗauki awa ɗaya ko awa dare da Allah yanzu ana haka a wurin kabarin ba a minti ma goma an ƙare kuma a zo nan gida a wata addu'a wadda ka rasa ko ta mece tun a can wurin kabarin Allah ce a tsaya manzo Allah ce a tsaya tun da ya ce istaghfiru li akhikum kuma ya ce gwalgwadon yadda za a mamacin addu'a gwalgwadon yadda za a soke raƙumi a raba naman to kaga za a ɗauki awa ɗaya ko awa da rabi amma yanzu ba haka muke ba sannan kuma malamai suka ce addu'a kowa zai yi gwalgwadon wani zai yi minti goma wani ya minti ishirin wani minti talatin ba ɓalahi kamar yadda gaba gabas ka roƙi allah allahumma gafin lahu allahumma rahumu allahumma gafin lahu allahumma rahumu allahumma rahumu allahumma sabbito inda su'al allahumma gafin lahu allahumma rahamu allahumma sabbito inda su'al ya Allah ka mishi gafara ya Allah ka mishi rahama ya Allah ka tabbatar mishi a lokacin za a tambaye shi ka tabbatar mishi halshi tunda za a zo a tambaye shi man rabbuka man nabiyuka ma dinuka haka za a mishi wannan tambaya kowa duk wanda an ka binne namiji ko mace kenan ko baka iya da larabci baka iya da Hausa kai da Hausa ya Allah ka mishi gafara in mace ce ya Allah ka mata gafara ya Allah ka tabbatar mata da halshi a lokacin da za a tambaye ta wani shine addu'a ta mamaci ba ƴan uwa musulmi sannan kan kanta ita sallar gawa ma addu'a ce na harko idan ai kabara kabara ta harko sai karantawa Fatiha kabara ta biyu ai salati ga manzon Allah sira da amincin Allah su karanta ta gari kuma salatin shine salatul ibrahimiyya salatul ibrahimiyya ne ake a sallar gawa na kabara ta uku ai addu'a ga shi mamacin ko in namiji ne ma in mace kabara ta hudu sai ayi addu'a ga dukkan musulmi gaba ɗaya yakin sai a yi sallama ita wannan sallar gawa tana da muhimmanci sai ga mutum musulmi ya zo wurin jana'iza wurin wannan sai ka gaya zamni wai an tambaye shi wai bai da arwallah kai baka san muhimmancin masallar gawa ka zo da arwallah la da hawa gare ta manzo Allah ce man salla ala janazatin falahu qiratun duk wanda ya salla akai janaza yana da qirat idan kuma ya bi ta ha an ka turbide a cikin kabari falahu qiratani yana da qiratani yanke duci guda biyu misal jabalin al'azimai kenan haka za ka samu na lalata yawa musulmi da nan bar wasa a kan yin sallar gawa addu'a ce ga mamaci kun gane ko to nan an nuna mana cewa duk mutumin da ya mutu yana kafiri ko yana da babban munafici ba za a mishi ba addu'a kuma ba za a tsaya ba akan kabarin shi a mishi addu'a ba za a mishi sallah ba saboda me yasa ba za a musu sallah ba saboda sun kafirce mu Allah sun kafirce manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa matu wahum fasiqun sun mutu suna fasikai wannan ɗan uwa musulmi shine abin da ya kamata mu sani amma galibi idan ka ce za ka kawo gyara sai a ce ka gashi ta dan izala ne hatta kun san wani abu wannan ɗan nasiha da ake a makabarta mutane ba su so wannan ɗan nasiha da ake kama a turbi ɗin mamaci akwai wanda wasu ba su so yin saboda jahilci an jahilci addini shi kuma malam suka ce babu lahi kama a turbi mamaci kaɗan musu wa'az kaɗan tunatar da su lahira saboda a ɗan jijjiga su a lokacin wannan kenan aya ta gusi Allah ce mi Allah ce wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum ka dukiyoyin su da ƴaƴan su ya burge ka banza ne rayar duniya ce mai karewa saboda mi inna ma yuridu Allah Allah yana nihi ne an yu'azzib an yu'azzibahum biha ya azabtar da su da wannan dukiya fil hayatin duniya a nan rayuwar duniya fi duniya ke a cikin duniya wata da haka an kusa humahun kafiru rayukansu su fita daga cikinsu suna kafirai a yi haka allah ke musu talala mai kamar su tsaki suna ta saba ma allah suna ta tsamin ƙoshin lafiya suna saba ma allah suna ta cigaba allah na ba su teknoloji cigaban duniya to ba alheri ba ne talala mai kamar sake ne ke musu su ji daɗin duniya su more a ƙarshe dai za su mutu wannan kenan Allah kare Allah ta wai zama anzalat وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم مم.
وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين يا وارو.
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم مم.
وأولئك لهم الخيرات مم.
وأولئك هم المفلحون Allah ce wa idza unzilat suratun idan an saukar da wata sura wadda wannan sura tana umarni an aminu billahi tana cewa kama ba da umarnin ku yi imani da Allah wa jahidu ma'a rasulihi kuma yi ji- ku yi jihadi tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ista'adhanaka ulul qawli minhum sai ma abuta wadata daga cikin sai su nemi izininka at-qawli bi ma'ana as-sa'at wal ghina wadata to daga cikin munafukai idan an saukar da sura wannan sura tana umarni a yi iman da Allah kuma a yi jihadi tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi to sai masu wadata masu kuɗi sai su zo ista'aza na kaɓolin ƙaulin minu sai ma'abuta kuɗi da wadata da yalwar dukiya sai su zo su nin- su rinka neman uzurin manzan Allah uzuri kuma na ƙarya wa qalu sai su rinka cewa zarna na kuma alqaidin a bar mu mu zamana tare da mazauna gida mu tsare su saboda kawai su zo su kawo musu farmaki kaji makareta wai zarna na kuma alqaidin a bar mu mu zamana tare da mazauna gida Allah ce radu bi an yakunu ma alkhawalif sun yarda su zamana tare da mazauna gida alkhawalif jam'u khalifa khalifa ita ce mace mazamniyar gida wadda ko da shi tana cikin gida to sun yarda su su zamana tare da mi tare da mata da yare kankana wato bi ala qulubihim Allah ya sanya rufi akan zukatansu ba sa fahimta gaskiya fahum la yafqahuna sai Allah ce kai ba su fahimta gaskiya su munafikai kenan duk irin bayanin da za a musu ba sa wannan kaga munafikai kenan kaga masu kudin cikin su su sai su zo su rinka neman izini izini uzuri su bada su ne su nemi uzuri ai kaza kaza ai kaza kaza muna da uzuri a bar mu mu zamana munafikan Allah Allah ce da dubi an yakunu ma al khawalif su sun yarda su zamana tare da mazamana gidan Allah ce waqtubi'a ala qulubihim Allah ya sanya rufi akan zukatansu fahum la yafqahuna su ba su fahimta gaskiya sai Allah ce lakinar rasul sai dai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wallazi na amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi jahadu bi amwalihim sabanin me kenan sabanin munafikan Allah sai dai manzon Allah wanda suka yi imani tare da manzon Allah wanda suka yi imani sai Allah ce jahadu ma'ahu sun yi jihadi tare da manzon Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu sabanin munafikan Allah wanda su ba sa tayar da dukiyarsu a hanyar Allah kuma ba sa son zuwa jihad sai Allah ce wa ulaika lahumul khairat gare su akwai alkhairori da yawa wasu ka sai alkhairat alkhairat kamar sunan daga cikin sunan mata yan aljanna fihinna khairatun hisan wasu malamai suka ce ai suna da ƴan mata na aljanna da za a saka musu da su ko ko suka ce a ula'ika lahumul khairat suna da alkhairurruka da yawa wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu rabauta da aljanna Allah ka samu cikin su Allah ce a'adda lahum a'adda Allahu lahum jannatin tajri Allah ya musu tanadin aljanna wadda tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana kalkashin ta mun mun riga mun fassara wani irin koramu ne wancan satan da ya kamata tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana ƙarƙashinta khalidi na fiya za su dawama a ciki sai Allah ce zalikal fawzul azim wannan ho shine rabauta mai girma wannan ho shine samun rabo mai girma samun aljanna da liyafar gidan aljanna da daɗin gidan aljanna shine rabo mai girma ba tara abin duniya ba ba tara kuɗi ba masu ƙarewa aljanna da liyafar gidan aljanna da haka Allah ce zalika huwal fawzul azim wannan shine samun rabo mai girma sai Allah ce waja al-mu'azzirun وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم مم.
وقعد الذين كذبوا الله ورسوله Allah ce سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم مم.
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله sai ورسوله Allah ce ما على المحسنين من سبيل مم.
والله غفور رحيم Allah ce waja al-mu'azzirun min al-a'rab sai masu kawo uzuri daga cikin al-a'rab mazamna karkara al-a'rab sune mutanen karkara masu zaman kauye shine Allah ke ba mu labarin su waja al-mu'azzirun min al-a'rab sai masu ba da uzuri daga cikin mazamna karkara mazamna kauye suka zo suna kawo uzuri a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta ta gare shi wa qa'ada allazina kadhabu Allah wa rasulahu wani so- sai wani suka karanta Allah da manzon sai suka zamana suka ki zuwa yaƙin tabuka kenan shine waqa'ada allazina kadhabu Allah wa rasula wani suka karanta manzon Allah da manzon sai suka zamana suka ki zuwa yaƙin tabuka Allah ce sai yusibu allazina kafaru minhum azabun alim da sanin za a samar da kafirai daga cikin su za a samu da- musu azaba mai mi azaba mai radadi Allah ce laysa ala du'afa'i wala ala al-marda babu laihi akan addu'afa jam'i ne na addu'afa jam'i ne na da'if idan an ce da'if shine tsofo ko tsofaffi masu rauni wala alal marda al marda jam'i ne na al marid mara lafiya wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna babu laihi akan waɗanda ba su samu abin da za su ciyarwa ba ba su samu abin da za su hawa ba su ta yakin tabuka saboda yakin tabuka akwai tazara mai nisa harajun bi ma'ana laysa laysa alaihim harajun ay laysa alaihim ithmun ko laysa alaihim diq babu wasu hukunci gare su babu wani laifi gare su an yahe musu dan ba su ta yakin tabuka ba me yasa aka yahe musu saboda su tsofi ne ko saboda rashin lahiyar su ko saboda ba su da abin da za su ciyarwa ba su da dabba hawa domin su tai ai idza nasahu lillahi wa rasuli idan sun tsantsanta imani ga Allah da gawa da manzon shi annusu shine tsantsar imani tsantsanta imani ga Allah da manzon Allah shine annusu kamar da manzon Allah ce addinu nasiha addinu nasiha addini addini nasiha ne bi ma'ana addini shine tsantsar imani ga Allah da manzon Allah kullu liman ya rasulullah sai ba sabon ce ya manzon Allah ga wane ne addini ke zama nasiha sai Allah ce manzon Allah ce lillahi ga Allah bi ma'ana nasiha ga Allah shine bauta mai shi kadai tsantsanta bauta gare shi kadai ba tare da shirka ba sannan kuma wali kitabihi nasiha ga littafin Allah shine imani da littafin yin aiki da alkur'ani da abin da ke cikin qur'ani sannan kuma sai nasiha ga manzon Allah shine tsantsan- tsantsanta imani ga manzon Allah yin imani da manzon Allah da bin umarnin shi da da'a gare shi sai kuma nasiha ga shugabanninmu na musulunci su nasiha ga shugabanni shine yi musu nasiha ta hanyar da ta dace da kuma so musu da ne- da roƙon musu Allah su yi daidai inda suka yi daidai a yaba musu a ƙara musu ƙarfin gwiwa idan idan da suka inda suka yi kuskure suka yi ba daidai ba sai a musu nasiha kuma nasiha ta hanyar da ta dace shugaba ana mashi nasiha ne ta hanyar da ta dace imma ta hanyar wasiƙa imma ta hanyar samun wani komiti ya je ya same shi a mashi nasiha abu kaza da kaza kaza aka yi a matsayinka na shugaban kasa a matsayinka na shef jeleta a matsayinka wanda an ka baka jagoranci al'umma da dai kaza ya kamata a yi talakawa na gari kaza suna cikin abu- suna cikin kunci talakawan kaza ba su da magani talakawan gari kaza ba su da hanyoyinsu sun lalace abu su ne sai abu ta hanyar ta dace sannan sai nashi- nasiha ga gama garin mutane shine ka soma dan uwanka abin da kake soma na kan- kanka na alkhairi ka kima dan uwanka abin da baka soma kanka na sharri yanzu mu kalli magani haka rayuwa take ayya yanzu muna soma eh um abin da muke soma na alheri muna soma dan uwan kullun kokarin kake ka ga dan uwanka ya shiga cikin damuwa ka ce Allah ƙara kullum ƙoƙarin kake dan uwanka ya lalace dan uwanka ya shiga cikin halin kakani kai yanzu wannan shine musulunci wannan shine addini ai babu addini bai yiwa haka addini bai tahiya kana kyashin dan uwanka kana hasar dan uwanka kana keta dan uwanka kana dan uwanka sharri ba ta yi a haka to kun ji dai manzo Allah ce wannan addini shine wannan abubuwan nasiha ne wannan kenan sai Allah ce to waɗannan mutane babu laifi gare su idza nasahu lillahi wa rasulihi idan sun tsantsantar da imani ga Allah da manzon shi Allah ce kai ma alal ko haka ne ma alal muslimin min sabil ai babu wata hanya ta kama su da laihi ta laihi akan waɗanda akan mi akan masu kyautata aiki dan Allah duk masu ihsani dan Allah ba a kama su da laihi babu wata hanya ta kama su da laihi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai rahama Allah ce wala alal ladina idza ma ta'tabu ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه Mike faruwa تولوا وأعينهم تفيض من الشمس حزنا ألا يجدوا ما ينفقون sai Allah ce إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء Saboda me?
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف sai Allah ce وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون haka wala alal ladina idza ma atauka haka babu lahi kenan akan waɗanda idan sun zo muka litahmilahum domin ka ɗauke su su tai a tai da su yakin tabuk kaga mutane kirki kenan suwa ba su da abin ba su da kuɗin ba su da abin hawa amma suna guri suna jin daɗin a ɗauke su a tai da su amma kai ga kuɗin ga halin ga abin da za ka bar ma gida ka ƙi ta jihati Allah ce babu lahi wa- akan waɗanda idan sun zo muka domin ka ɗauke su ƙulta sai ka ce la ajidu ma ahamilkum alaihi babu abin da zan ɗauke ku in tai da ku tabuka wuri ne mai nisa sai Allah ce mike faruwa tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan sai su juya idanuwansu suna zubar da hawaye ku diba da Allah hawaye na sun kai takaicin ba su je jihadi ba amma ga kanan gida da kuɗi da komi kaga su zuwa jihadi ga wanda kuka suke suna takaici ba su je jihadi ba tawallau wa a'ayunuhum tafidu min ad-dam'i za su juya idanuwansu suna zubar da hawaye hazanan saboda damuwa da bakin ciki Allah ya jidu ma yafiqu saboda ba su samu abin da za su yi ta za su ta jihadi ba Allah ce inna masabilu inda kadai hanya ta ka- ta kamawa da lahi take alal ladina yasta'dhinunaka akan wanda suke neman izinin ka ya manzo Allah wahum aghniya amma su mawadata ne su masu kuɗi ne suna da halin su je suna da halin su bar ma gida ga abin da za su taya yaƙi suna da halin sayan dabba suna da halin tahiyya suna da halin su bar kuɗi- guzuri gida amma sai su zo su kawo uzur uzurin ƙarya wahum aghniya kenan alhali su mawadata ne Allah ce radu bi an yakunu ma al khawalif sun yarda su zamna tare da mazamna gida mata da tsofi da yaran kankana Allah ce wa taba Allahu ala qulubihim Allah ya sanya ruhi akan zukatansu fahum la ya'lamu su ba sa da sani ba sa sani wannan hudu ana nuna mana siffofin munafikai insha Allah za mu dakata anan saboda lokaci ya tayi abinda makaranta Allah ka ba mu ladash abinda muka kuskure Allah gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تج... وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله من أرقمك سنانك ما فيها كاو da siffofinka wanda suke maɗaukaka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi a cikin wannan kwanaki da muke kwanaki goma na farkon watan zulhijja ya Allah muna tawassuli da wannan kwanaki masu albarka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana zanaban zanaban da muka sani da wanda muka sani ba ya Allah Allah ka gafarta mana iyayenmu da iyayen iyayenmu Allah muna tawassuli da sunan ka mafiya kyawu da wannan kwanaki masu albarka Allah ka mana kwanci hankali a cikin kasar mu ta Niger ya Allah ka malalo mana albarkoki a cikin kasar mu ta Niger subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi